عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah lokacin sarki ya sake kawo rayuwarmu zuwa ga wannan safiya ta laraba 29 ga watan jimadar dula hijira a 1445 wanda ya daidai da 13 ga watan 12 shekara ta 2023 miladiya in ba Allah ya ce yau uku ga watan sanyi shi a lissafinsa yau sanyi na uku ne Allah ya sa mu dace. Wancan mako bai karatu ba saboda wani ba da uwa haƙuri. Za mu ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna Hus Aqida ta Kaminal Kitabi wa Sunna, wallafar Ashaik Muhammad bin Jamilu Zaidu Rahimahullah. To wancan mako idan ba a manta mun tsaya ƙarshen tambaya mai lamba ta talatin da ɗaya? game da hukuncin aiki da dokoki wanda suka saba ma addinin musulunci alkawanin mukhalifa lil islam kai tsaye za mu shiga tambaya mai lamba ta talatin da biyu yau insha Allah as-su'alu saniya wa salasin kaifa naruddu su'ala shaytani man khalaqa Allah tambayar kenan ya za mu mayar da amsa dangane da tambayar shaidan wane ne halici Allah wannan tambaya tana faruwa ne a zukatan mutane sakamakon wasu wasi na shaidan kamar yadda hakan ya zo ci wani hadisi ya zo da ma'anar irin wannan tambaya din hadisi anas dan malik Allah kara musu yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace lan yabrahan nasu yatasaaluna hatta yaqulun hada Allahu khaliqu kulli shay'in faman khalaqa Allah rawahu al-bukhari mutane ba za su gushe ba suna ta tambaya har dai su ce wannan hada wato Allah shine mahalicin dukkan komai to wane ne kuma ya halicci Allah mutane ba za su gushe ba irin wannan wasu wasi yana zuwa musu a rai shedan yana riya musu wannan a wani lafazi kuma na muslim ya zo da lafazin cewa ƙala Allah azza wa jal inna ummataka la yazaluna yaqulun ma kaza ma kaza hatta yaqulun hadha Allah khaliqul khalqa faman khalaqa Allah al'umman ka ba za su gushe ba suna ta suna ta cewa suna ta faɗin me kaza me kaza har dai su ce to Allah shi ne halicci dukan komai to wane ne kuma ya halicci Allah a wani ruwaya hadisi ya abu huraira manzo sallama ya ce ya ati shaytanu ahadukum fa yaqul man khalaqa kaza man khalaqa kaza hatta yaqul man khalaqa rabbuk fa idza balaga fa idza balagahu falyasta'id billah walyantahi rawahu al-bukhari wa muslim a wannan ruwaya ta abu huraira manzo sallama ya ce shedan yana zuwa ɗayan ku sai ya ce da shi wahalici kaza wahalici kaza har dai ya jefa masa tambaya to wane ne halici ubangijin naka idan wannan wasuwasi ya kai wannan matsayin mutum ne matsarin Allah kuma ya bar wannan tunanin to kaga wannan tambaya tana da tushe cikin hadisai kamar da muka karanta shedan sai ya riya maka wane ne halici Allah to in irin wannan tambaya ta bujiro a zuciyarka ya za ka mai da amsa shi ne wannan abin da malam yake magana a nan kamar da muka sani shaidan dai babban abokin gaba ne ga bani adam ƙur'ani ya mana bayani gurare da yawa kuma shi dama allah ya riga da ya la'ance shi a da shi shaidan yana cikin mala'iku a sama suna bauta ma allah ma shi ba mala'ika ba ne to amma sakamakon girman kansa da nuna isa ƙin bin umarnin allah a lokacin da ya umarni a yi wa annabi adam alaihissalam sujada sai ya ƙi ya girman kai to dalilin haka allah sai ya la'ance shi yawwa allah ya ce wa inna alaika la'anati ila middin kuma lalle la'ana ta ta tabbata a kayanka har zuwa ranar sakamako to shi yasa ake ce masa a shaitan arwajim jefaffe wanda Allah ya kore shi daga rahamarsa to amma shaidan bai tsaya nan ba sai alƙawari ba zai tafutar shi kadai ba sai ya ɗebi nasa kaso daga cikin bani adam to Allah ta'ala da ya tabbatar da cewa bayansa na kwarai ba shi da iko a kayansu Allah tsare mu ba da ce jawab to ga amsar wannan tambaya idza waswasa ash-shaytanu li ahadikum hadha as-su'ala falyasta'id billah idan shedan ya sanya wa dayan ku wasi da wannan tambaya din ya jefa wa dayan ku wannan wasi ta hanyar tambayar wane ne halicci Allah to abin da ya kamata ya wajaba a kayansa shine ne matsarin Allah falyasta'id billah sai ne matsarin Allah ka ce a ƙudu billahi mina shefanin rajin duk sanda wannan tunani zo maka wato yadda Allah ya taimake mu ya mana jin kai shi ne baya kama ɗan adam da abin da zuciyarsa ta labarta masa ko duk abin da ranka ya riya maka na sharri ko na sabo Allah bai kama mutum da laifi kaga ba da haka ba wani ai mummunan al'amari ne ko to amma manzo Allah ya ce Allah ya yafe al'umma ta duk abin da suka yi tunani a cikin rai matuƙar ba su furuci ko sun yi aiki ba. To daka idan wannan abu ya zo wa ɗayanku wannan wasu wasi shaidan ya jefa ɗayanku cewa wane ne halicci Allah sai ka nemi tsarin Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wannan shine amsan da zaka mai da masa. Ka bar wannan tunanin nan take kuma ka nemi tsarin Allah. ƙwada Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a suratu fusilat aya ta talatin da shida wa in ma yan zagan na kamina shaitani naskun fasta'id billah innahu huwa samiul ali kuma idan wata fisga ta fisge ka daga shaidan ya sanya maka wasu wasi a kowane lokaci ne ya sa ma wasu wasi ya jefa ma wani sharri Allah ya ce fasta'id billah ka nemi tsari daga wurin Allah innahu huwa samiul alim lalle shi Allah shine mai ji kuma masani ka nemi tsari zuwa ga Allah ka koma ga Allah Allah mai ji ne bisa duk abin da kuke faɗa kuma masani ne game da halayenku wannan aya tana suratu fussilat abul fida imaduddin umar ibn suleiman wanda aka fi sani da suna ibn kathir Allah ya masa rahama almajirin shekul islam ibn taimiyya alƙorashi al-dimashqi wanda ya rasu jira tana da shekara 774 yake cewa salasu ayatin larabiyuhunna fil qur'an yace akwai wasu ayoyi guda uku ba su da tauda cikin qur'ani ya ce aya ta farko sai an bata wannan aya wa in ma yan zagan naka mina shaitani naskun fasta'id billah innahu huwa samiul alim aya ta biyu khuzil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin wa in ma yan zagan naka mina shaitani naskun fasta'id billah innahu samiul alim suratul a'raf aya ta hudu a ta uku idfa billati ya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun yace to wannan ayan guda uku ne masu kama da juna babu ta hudu shine wannan ta farko da malam ya ka a wannan karkashin wannan tambaya ta suratul fusilat ta biyu ita ne fadin Allah ta'ala khuzil afwa karki hali na afwa na rangwame Allah na umarni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karki abin da ya samu daga halayyar mutane wa amur bil ufi kai umarni da kyakkyawan aiki wari dan jahilin ka kauda kai game da ainihin wato jahilai sai ce wa in ma yanzagannaka nazkum min ash-shaytani fa in ma yanzagannaka wa in ma yanzagannaka min ash-shaytani nazkum fasta'id billah wai na wata fisga ta same ka daga shaydan ya jefa maka wasu wasi a kowane lokaci ne ya jefa maka sharri to kalmar tsari daga wurin Allah innahu samiun alim lalle Allah mai ji ne masani aya ta uku shine farin Allah ta'ala idfa billatihi ahsanu sayyi'a ka tunkuɗe mummuna da abin da shine mafi kyau idan aka cutar da kai kai sai ka mayar da abin da yake mai kyau kamar yadda a wancan suratul fusilat ma akwai irin wannan aya ko wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati ahsan wato idan aka aka cutar da kai sai ka ije wannan cutarwan da tada ko ɗabi'a mafi kyawu nahnu a'lamu bima yasifun Allah ya ce mu ne mafi sani game da abin da suke siffantawa wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin kuma kace ya Allah ina neman tsarin ka daga wasi na shedan to wannan aya hujja ne akan cewa duk sanda shedan ya zo ma da wani sharri na tunani to ka nemi Allah ya tsare ka shine kawai mafita domin in ba Allah ba ba wanda zai kare mutum daga sharri na shedan ba wanda ya fi karfin shedan an gane wannan ko mu duba ta annabi adam alaihi salam tarihi ya tabbatar cikin qur'ani daga cikin sababin fitansa daga cikin aljanna sako da shi duniya akwai sharri na shedan eh to da haka mazan masu neman tsari daga shedani a duk lokacin da wani waswasi ya faru a zukatanmu wa allamana rasul an narudda kaida shaytani wa naqulu amantu billahi wa rusuli kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu hanyar da zamu mayar da kaidin shaiɗan, wasi na shaiɗan ko makirci na shaiɗan, wa naqulu sai mu ce amantu billahi wa rusuli mun ba da gaskiya ga Allah da manzanninsa kaga mun jaddada imanin mu kenan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ikhlas Ƙul ka faɗa musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa Allahu ahad shine Allah makaɗaici a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da kuma sifofinsa baki ɗaya. Allah shine makaɗaici ba shi da abokin tarayya Allahu samad Allah wanda shine abun nufi da bukatu lam yalid wa lam yulad Allah ta'ala shi bai haifa ba kuma ba haife shi ba ma'ana ba shi da ɗa kuma ci bai da mahaifi Allah makaɗaici ne lam yalit wa lam yulat wani guri Allah ya ce anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba ta ɗa zai kasance gare shi alhali bai da abokiyar zama da haka wannan jingina ɗa ga Allah yana daga cikin munanan kalmomi da ke fusata ubangiji shi yasa a suratu maryam Allah ta'ala ya faɗa domin mu gane munin wannan kalma cewa Allah mai rahama ya rikida wa qalu takazzar rahman waladan subhana mafi yawan gurare cikin qur'ani idan an hakaito maganan mushrikai da suke dingina ma Allah da to Allah sai ya tsarkake kansa yace sun ce mai rahama ya rikida su wane ne suka faɗa su ne mushrikai ko kuma kafirai daga shi akwai a nasara ko da kuma yahudawa wa qalatil yahudu uzairu ibnullah wa qalatin nasara almasih ibnullah yahudu sun ce yahudu sun ce uzairu dan Allah ne ko nasara kuma suka ce isa dan maryamu shi ba dan Allah ne to kaga wannan magana tana fusa ta ubangiji shi yasa Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda hakika kun zo da wata kalma mai batukar muni saboda munin wannan kalma Allah ce takadu samawati yatafattarna minhu watan shaqqul ardu wa takirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda laqad asamu addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda wallahi wannan kalma tana da muni babu sassauci ko kaɗan Allah ce sama ta kwata ta ce duwatsu su faɗo saboda munin wannan kalma tamani sai ya faɗe ta bai damu ba har ma ya taya su murna idan suna bikin wannan ranar ko ai ta yi kusa ko to bai halatta musulmi ya taya su farin ciki saboda bikin irin wannan ranaku ba zuwa wajen su murna ne ranar da aka haifa wa da Allah da kai ko baka yarda da wannan ba dan me zaka yi farin ciki da wannan rana to da haka dai Allah shi bai haifa ba kuma ba haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad kuma Allah bai da wani kini ba wani kini a gare shi Allah shi kadai ne to kaga wannan sura tana ƙara tsarkakewa tauhidi tana tabbatar da tauhidi ga Allah kuma sura ce mai falala falalanta ta zo shin hadisai da dama cewa karanta ƙulhuwa yana daidai da sulusin ƙur'ani ko ta'adilu sulusul ƙur'an tana daidai da ɗaya bisa ukun ƙur'ani a wajen falala a wajen falala tana daidai da ɗaya bisa ukun ƙur'ani saboda shi ƙur'ani abu uku ya ƙunsa akwai tauhidi akwai ibada sannan kuma me akwai akhlaq ko ko mu'amalat to kaga shi ita kulhuwa ko tana magana ne akan tauhidi tsantsa kaga ta dauki kaso daya cikin uku na abin da Qur'ani ya kunsa tana da falala mai tarin yawa da haka yana da kyau mu zan masu yawan karanta ta shi yasa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ta daga cikin zikirori na bayan kowace sallar farilla bayan kowace sallah sai ka karanta kulhuwa haka lokacin kwanciya tana cikin addu'o'i da ake karantawa duka dai a ka jaddada tauhidinka gari ya waye ka karanta bayan kowace sallah ka karanta haka lokacin kwanciya saboda ka zama kana nan tare da tauhidinka yana nan sabo fil to da haka kulhuwa tana da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa duk musulmi baya rabuwa da karanta kulhuwa kowace rana sai ka karanta akalla sau biyar bayan kowace sallah ko ko da yake bayan magariba uku uku ne yawwa bayan magariba da asuba ko yawwa kaga nan uku nan uku shida ga sauran sallolin guda uku an samu tara kenan ga lokacin kwanciya an samu goma to da haka wannan na shi ma uku lokacin kwanciya haka ne kaga an samu kusan kusan goma sha biyu to da haka tana da muhimmanci kwarai da gaske to kaga tana ce addu'o'i da zai sa ka kore wasu wasin shedan a zuciyarka har da karanta kulhuwa to bai tsaya nan ba yace summaliyat ful an yasarihi salatan sannan mutum yayi tofi a gefen hagun ɗinsa sau uku ya gefen ka na sai ka tofa iska ka yi tofi har sau uku wannan addu'a ne shi yasa ko da mafarki kai mummuna kara zana da daddare daga cikin addu'o'in akwai yanda zaka juya gefe ka yi tofi ko kai ka tofa sau uku a gefen ka na walista'iz min ash-shaytani kuma ne mutsari daga shaydan ya kara a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim waliyantahi kuma ya hanu ya bar wannan tunanin ya koma wani abu daban fa inna zalika yadhhabu anhu to yin hakan zai tafiyar masa da wannan tunani hadhihi khulasatul ahadith as-sahiha al-warida fil bukhari wa muslim wa ahmad wa abi dawud wannan shine wato kulasa takaitaccen hadisai ingantattu wanda suka zo abukai da muslim da sunan na imam ahmad da kuma abu dawuda akan wannan matsala ɗin to wani ita ce hanyar da mutum zai kore wasu wasi na shaidan duk sanda ya zo ma da irin wannan tunani a cikin zuciyarka as-su'alu salisa wa talasin tambaya ta talatin da uku hal yusabbibu shirku al-akbar al-khulud fi an-nar shin babbar shirka tana sabbaba dawwama a cikin wuta tambayar kenan aya baya mun karanta nau'ukan shirka akwai babba akwai karama to shin ita babbar shirka tana sabbaba wa mutum dawwama a wuta idan ya mutu yana yi bai tuba ba jawab amsa ashirkul akbar yusabbibul khulud fi nar babbar shirka ba iya kaiwa mutum wutan kawai ba tana sabbaba mutum dawwama a wuta ba ranan fita Allah tsare mu yanzu wannan kaɗai ya isa ya sa mutum ya ji tsoron shirka ya nemi sanin meye ma shirkar don ya kiyaye duk abin da aka ce zai ma sanadin ba shiga wutar ba ba dawwama a wutar har abada ba ranar fita to shirka babba tana yi shi sa ba zunubin da yake dawwamar da bawa a wuta sai shirka kuma ba zunubin da Allah bai yafewa sai shirka eh da kafirci da shirka shine Allah bai yafewa amma kowane irin zunubi ne matukar mutum yana tare da imani ya mutu yana aikatawa to yana karkashin mashi'ar Allah Allah ya ga dama sai ya yafe masa in ya ga dama kuma ya masa azaba gwargwadon yawan zunubinsa Allah ta'ala shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah baya gafara idan aka yi shirka da shi amma yana gafara ga dukkan wani laifi wanda yake koma bayan shirka ga wanda ya so qala Allah ta'ala Allah barukin sarki ya faɗa a suratul ma'ida aya mai lamba ta 72 innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar wannan aya tana suratul maida menene farkon ayar ne na'am kafin a zo wannan gaba Allah ta'ala yace laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn maryam وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم kaga sai da Allah ya zo da harfu ta haƙiƙ da lamul ƙasam ko laƙadi haƙiƙa wannan ƙarfafawa ne ko kafarar ladina ƙalo inna Allah huwal masihu bin maryam lalle haƙiƙa waɗanda suka ce Allah shi ne isa ɗan maryamu haƙiƙa sun kafirta kafirai ne Allah ne tabbatar cikin ƙur'ani ko Allah ne tabbatar da kafircinsa a cikin ƙur'ani ko bayan da za ka canza wannan aya ka ce wai wanda ya ce annabi isa allah ne ba kafiri ba ne amma ba ka yi da kafirci zo kai maka fita musulunci daga shi na waƙin islam akwai rashin yadda da kafircin kafiri kana ganin shi ma abin da yake ai addini ne ko ba allah rufa mana asiri in mutum ya saƙi da gama yawo musamman mutum ya sha boko ba tauhidi ce addinan nan namu guda biyu wai addinan mu guda biyu kuma jawabi yake ba addinan mu guda biyu wato ka yadda da wannan ka yadda da wancan kenan to musulunci ba a raba kafa addini ɗaya ne a gurin Allah inna dina indallahi al-islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya je wa Allah da wani musulunci a matsayin addini Allah ba zai karba ba dole ka yadda musulunci shine kadai addini karbabbe a gurin Allah kuma duk wanda ya mutu ba akan wannan addinin ba wallahi dan wuta ne duk cirkinsa kuma duk iya halayensa masu kyau a duniya kar ya rude ka wallahi musulunci shine abin da Allah ke dubawa shi Allah yake karba a lahira to shi yasa Allah ya ce sun kafirta shine annabi Isa dan Maryamu shi kuma sakon da ya zo musu da shi yace ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'il i'budullaha rabbi wa rabbakum kuma wa Allah ubangiji na kuma ubangijinku annabi Isa ba inda yace a bauta masa to shine Allah ta'ala ya ce innahu man yushrik billah lalle yanda sha'anin yake duk wanda ya hada Allah da waninsa yayi shirka da Allah kuma ya mutu yana yin shirka faqad harrama Allahu alaihi aljanna haƙiƙa Allah haramta masa shiga aljanna har abada kaga nan ma har da ƙara tabbatarwa haƙiƙa babu shakka Allah haramta masa shiga aljanna babu shi ba aljanna shi yasa in kafiri ya mutu bai halatta ka masa addu'a ba kar ka kuskura ka ce Allah ji kansa in kai haka kayi mummunan laifi ta yaya Allah ya ce ba zai ya haramta masa aljanna ba zai yafe ba kuma kai kana Allah yafe ai bai halatta ba bai halatta a roƙawa kafirai gafara a gurin Allah bai halatta ba sam sam ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم Allah ce baya kamata ga wani annabi da wanda suka imani su roƙa mushrikai gafara shi kansa annabi Ibrahim alƙawari ne yayi amma da ya bayyana cewa mahaifinsa makiyin Allah ne sai ya baran baran da shi suka raba gari ko a farkon lamari da ya ce zai roƙa masa Allah sa'astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiya kuma ya cika alƙawari ko yace wa ghafir li abi innahu kana min ad-dallin wala tukhzini yawma yub'asun amma da ya gane makiyin Allah ne sai suka yi baram-baram wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi waj'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbihi la'allahum yarji'un kaga qur'ani dai haka ito mana yayi alƙawari can ya cika alƙawarin amma da ya gano cewa makiyin Allah ne sai ya baran-baran da shi yace innani bara'un mimma ta'budun lalle ni mai baranta ne daga dukkan abin da kuke bautawa illal ladhi fatarani sai dai wannan da ya kage halitta na kaga wannan ma na nuna cikakken tauhidin kalmar shahada a fili innani bara'un mimma ta'budun kaga wannan annafi ne la ilaha duk wani abun bauta yace ya baranta da shi illal ladhi fatarani illallahu to haka bai halatta roƙa wanda ya mutu a cikin kafirci gafara eh ko da zaka yi gaisuwa dai ka ce sannu ko ko ka ce sorry kawai amma banda maganan Allah cikansa a'a ko bakinka ya subace ka isa kifari don kayi laifi sai dai ka ce sorry sannu shewa ne ya mutu sannu sorry wani malami aka dauke shi taziya wani babba ya rasu a ƙasa sai mai gidansa ya ɗebe shi aka tafi abuja taziya shi malam bai sai ce ba zai je ba aka shirya aka tafi sai aka ce malam a mana addu'a kafiri ne mutu ba amma da ke malam mai waye ne ya san me yake ga tauhidi ga kuma sanin shari'a sai ce to bismillah ainiya ainiya eh ainiya ka san me yake nufi ai ya riga kwararo addu'a rabbana atina fid dunya amin hasanatan amin wa fil amin allahumma ghfir lil muslimin amin wal muslimat har ya gama bai masa addu'a ba aka yi ta addu'a aka shafa haka malam ya tsira ko yi ta addu'a ga musulmai maza da mata gaba daya to da ka bai halatta ba ko kaɗan yawwa Allah ya tsare mu Allah ya karɓi rayuwar mu a cikin musulunci shi yasa musulunci ya bi komai baiwa ka rasa komai a duniyar nan Allah ya baka musulunci da tauhidi kana bin sunna kana kiyaye tauhidi to wallahi ka samu babban rabo duk wahalan duniyar ne in ta kare ba shikenan ba makoma ta kyau kwana nawa za a duniyar ne kam to da haka sai ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna lalle duk wanda ya shirka da Allah haƙiƙa Allah haramta masa shiga aljanna har abada wa ma'awahu nar to da mu alahira ko gida biyu ne ko ba na uku in dai aka ce mutum baya aljanna to wuta ne makomarsa Allah tsare fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir gida biyu ne alahira ko da shi wannan tozon la'arafi ai bakon zama ba ne shi shi wani waje ne kawai za a ɗan wannan ne amma ba gida ba ne na ɗan wani wacin trial ne ake cewa komi wanda za a ajiye su a gurin ko abdullahi ɗan abbas ya ce ya ka tambaye su wane ne menene shi wani arab ya ce wani tsibiri ne tsakanin aljanna da wuta suwa za a ɗora a kuri ya ce su ne waɗanda ayyukansu na alheri da na sharri suka yi zama daidai daidai wa daida ba wanda ya wani yawa ka zana samu irin wannan ko ga ibada kuma ga tsiya akwai irin wayanan to mu kiyaye wallahi sai zama na aikinsu na alheri ya sa ba za kai su wuta ba na sharri kuma yana kai su aljanna suna nan a gurin nan suna jin ni'iman aljanna kuma suna jin tiririn wuta ƙur'ani ba mu labarin sura ne ma guda suratul araf idan sun kalli yan wutar sai rabbana la taj'alna ma alqawmiz zalimin haka dai za a yi ƙarshe Allah sai ya ce musu shiga aljanna su ma babu ne da za a dawoma ba to da haka dai duk wanda ya mutu yana shirka Allah haramta masa aljanna wa ma wahu nar makomarsa ita ce wuta wa ma lizalimin min ansarin mushrikai ba sai wani mai taimako da zai tsamar da su daga azabar Allah ranar gobe kiyama Allah tsare to da ka shirka tana haramta musun shiga aljanna ta sabbaba masa dawwama a wuta matukar ya mutu yana yi wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya damin ci Allah sambata a gare shi yace mallaki Allah yushriku bihi shay'an da kalan nara duk wanda ya gamu da Allah ma'ana ya mutu kenan ko ai gamuwa da Allah babu tantama tabbas ne ba wanda yake shakka da musulmi da kafiri kowa ya san zai mutu to gamuwa da Allah tabbas ne an san wani bawan Allah kamar yadda imamu mali ya kawo kissarsa cikin muwatta bai taba aikata alheri ba ko sau daya sai ya bar wasiya ga yansa yake idan ya mutu su kona gawarsa su sheka rabi a guguwa su watsa sauran kuma a teku suka ce ya ce saboda in Allah ya kama shi zai man azabar da bai taɓa yi mawancin talikai ba ya musu wasiya ana na ana nan ku ya mutu ayan ku suka cika wasiyar mahaifinsu suka ƙona shi suka watsa toka rabi a teku rabi suka shekar da ita ta bi iska manzo Allah sai ba labari Allah ta'ala sai ya ce wa teku ta kawo nata tokar iska ma ta kawo kawai sai ta da shi ran kiyama sai ya tambaye shi me yasa kai haka me yasa ka dauki wannan mataki da Allah ya sa yana da rabo sai ya ce khashiyatuka ya rab saboda tsananin tsoron gama da kai ya Allah shi yasa ne wannan mataki sai Allah ya ce me je ka na gafarta maka shi Allah mai gafara ne in dai mutum ya mutu babu shirka to Allah sai ya yafe masa in ya ga dama shi yasa wani hadisul qudusi manzo Allah ta'ala ke cewa law yabna adam law balaga dhunubuka anana samai summa laqitani la tushrik bi shay'an ghafartu laka wala ubali yace ya kai na adam inda zunubinka zai tabo sama tun daga kasa a ce har sama zunubi ne sannan ka gamu da ni baka hada ni da kowa wajen bauta ba yace zan gafarta ma kuma ban damu ba ba ta na damu ba da haka shirka babban laifi ne mu kiyaye shirka da haka duk wanda ya gamu da Allah yi shirku bai shi ne na hada shi da wani a wajen bauta yana shirka kowace irin shirka ne nau'uka na babban shirka suna nan da yawa irin su neman agaji da wani Allah mun karanta a baya neman taimako da wani Allah ga sanin da iri-iri da kalan nara ta wannan mutum ya shiga wuta ba abin da zai hana mashi shiga wuta inda ya mutu yana hada Allah da wani rahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi sai tambaya ta 34 hal yanfa'u al-amalu ma'a shirk shin aiki zai amfana da bawa tare da yana shirka kun ga tambayoyin suna da alaka ko a ce mutum yana aiki mai kyau kuma yana shirka yana sadaka yana sallah yana azumi duk shekara zai je umara yana ta ciyarwa amma kuma yana shirka sauriya mutane sai idan su ya rufe a aiwa ne mutumin kirki ne mai kaza mai kaza inda yana shirka to ba ruwan Allah da wani aikin nasa gara ma ce baya yin duk wani aiki na tadawwa'i ya bar shirka amma ya rike tauhidi ya masa alheri tauhidi ya fi komai falala shi yake kankara zunubai amma in dai akwai shirka to komai kyawun aiki wallahi ba zai amfani ba ba ruwan Allah da wannan aiki to ga amsa mala ya ce layan fa'ul amalu ma'a shirk aiki na gari ba zai amfanar da mai yinsa ba tare da shirka matuƙar da yana yin shirka to aikin ba zai amfani ba da ƙauli ta'ala saboda faɗinsa madaukacin sarki walau ashraku la habita anhum ma kanu amalun suratul an'am kafin wannan aya sai da Allah ya jero wasu manzanni har guda goma sha takwas ko yace wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai Allah yace me wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسى ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim zalika hudallahi hadibi man sha'a min ibadi sai Allah ya ce to kaga daidai gabar ayan da malaika ya ce wannan shari'a ce ta Allah da yake shiryar da wanda ya zaba daga cikin bayansa bayan ya kawo jerin wannan manzanni sai ya ce walau ashiraku inda waɗannan manzanni za su haɗa Allah da wani su bauta monin Allah ka duba matsayin irin na manzanni tun da ka annabi Ibrahim aka fara inda za su hada Allah da wani la hafita anhum ma kana malun da duk abin da suka aikata ya baci saboda ita shirka tana bata aiki na gari ka duba gani fa inda manzannin nan za su hada Allah da wani to da duk aikin da suka yi ya rushe gaba daya a wani guri Allah ta'ala ya yi wannan maganan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ina jin suratul zumar ne ko wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin Allah ta hakika mun yi hayi zuwa gare ka kuma mun yi hayi zuwa ga wadanda suka zo kafin ka inda aka dare za ka yi shirka da manzon Allah ake fa abinda Bahaushe yake cewa a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro Allah ya san manzansa ba zai shirka ba ba ce da a ce za ka yi shirka da duk aikinka ya ɓaci kuma da ka zama daga cikin masu hasara ran kiyama to wannan ayoyin guda biyu sun isa su tabbatar mana cewa aiki na gari baya amfani inda ana shirka tunda aka ce inda annabi zai yi shirka aikinsa zai ɓaci to kai waye kuma za ka yi shirka aikinka ya saura duk wanda zai yaudare ka ya ce ka je umara duk shekara ka je haji ka yi kaza a yi ma sauka a ma kaza ko bai ce ka daina kulumboto kana shirka da tsafa-tsafa ba wallahi na bata maka lokaci ne ka sa akwai malama yan ciwa-ciwa ko sai a yi ta gaya wa alhaji falala adamin litinin adamin al'amis umara wane ne kuma ya san alhaji yana shirka ba wallahi kana ka ci amanar malinta wallahi in dai ya bayyana yana yi ka ce ranka dade a daina wani abu shirka ne kuma Allah ya ce bai yafewa shirka za a dawo ma wuta a daina wannan kaza ko za ku yi fada gara ka gaya mar gaskiya amma ka yi rufa rufa ka yi ta nuna mar falala ila umar ma a rika baka kana zace ai ran kai da in dai muka je muka addu'a ba wani abu duk shekara ya je to wallahi aikin banza ne komai yawan aiki duk kyawun aiki in dai ana shirka a yanka domin wani Allah a nemi agaji a yi hidima da aljanu da wane ne to wallahi aiki ba zai amfani ba sai mutum ya je kiyama ya ga duk aikin banza yi ba abin da zai samu ita shirka an da ka san bom ta'adinta ya fi na bom ai saboda yin bom ya tarwata ka a duniya ka mutu da tauhidi ba shi kenan ba to ita aikin za ta rusa gaba ɗaya ba yi magana wai ta lalata ka ka mutu ba aikin za ta ɓata ma du gaba ɗaya da mutum zai shekara hamsin yana ibada rana ɗaya ya shirka ya mutu wallahi aikin na ya tarwate ba abin da zai samu ranar kiyama haka wajibi ne mu san shirkan nan mu kiyaye ta sau da ana maganan shirka wasu sai tunanin sai kawo masu bautar gumaka masu kaza da kaza alhali a cikin masu sallah ake samun masu yin shirka wani gida ke bayan da za a yi mai yin sallah zama kafiri ko zama shirki duk sanda ake maganan kafirai mu shirkai sai tunanin sai tafi su abu jahal kufaru makata su utuba su wane ne alhali ga su kuma kuna kana zanne shi qur'ani ba baya tsufa yana magana kayan kafiran farko da na yanzu da ma zuwa nan gaba ba sifa ne kawai al-ibratu bi umumil lafz ko la bi khususis sabab in ka ji aya ta zo to duk wanda yake da wannan sifa na wannan aya ba iya wanda sababin ayan ta sauka kansu bane duk wanda ya tarayya da su a wannan aikin shi ma ya shiga da haka dai mu kiyaye shirka aiki na gari baya amfani matukar dai ana yin shirka tana rusa ayyuka tana sababa da wama a wuta kuma Allah bayya yafewa Allah tsare mu da haka za mu yi ta samun bayanan shirkan a tambayoyi masu zuwa insha Allah a cikin wannan littafi Allah datar da mu na ga za mu takaita a nan na akwai hadisi ko haka ne wa ƙala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta yada min ci Allah tabbata a gare shi yace ƙala Allah tabaraka wa ta'ala Allah barkin sarki ya faɗa wannan hadisul qudusi ne ana aka na shirka ya ana shirk ni ne mafi wadatar abokan tarayya akan shirka a barin shirka man amila amalan asharaka ma'i fihi ghairi duk wanda ya aikata wani aiki ya hada ni da wani na tare da ni a cikin wannan aikin taraktuhu wa shirka sai na bashi da shirka sarahu muslim wato Allah ya ce shi ne ya fi wadatar duk wasu abokan tarayya duk wanda za haɗa shi da su Allah fi su wadatar kowane ne kuwa gumaka ne aljanu ne wane ne Allah shi ne mafi wadatar shuraka a kayan ita wannan shirka wanda ya aikata wani aiki kowane irin aiki ne kuma sai da Allah da waninsa a wannan aikin Allah ce sai da bashi da shirkarsa shi Allah ba a yin aiki a ce an raba masa shi da wani an yi dan Allah an yi dan wani ba a masa haka Allah ba za ka aiki ka ce ka raba ka yi dan Allah kuma ka yi dan wani Allah Allah sai ya ci girma ya ce shi sa ce zai bar shi da shirkarsa shi sa ran kiyama masu irin wannan ayyuka musamman aiki na riya ka yi dan Allah ka yi dan a gani a yaba maka ran kiyama Allah zai ce masu wannan aiki izhabu إلى الذين كنتم تراؤونهم بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ku tafi gurin waɗanda kuke nuna musu ayyukanku a nan duniya ku gani shin za ku samu sakamako a gurinsu to da haka Allah bai yarda a haɗa shi da kowa in dai ibada ne to ka tsarkake niyya ka yi don Allah kawai kar ka kuskure zama ka raba kafa ka yi don Allah ka yi don wani Allah sai ya bar wannan aikin gaba ɗaya Allah datar da mu to nan za mu takaita abin da makaranta daidai Allah ya tara cikin lada kuskure muna roƙa Allah ya mana afuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا عز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من كذب عذاب الآخرة اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا عليك توكلنا وإليك أنمنا وإليك المسير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأكدنا الحمد لله رب العالمين آمين.